الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادنا الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهود الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka talata sha ɗaya da watan al-muharram bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da shekara arba'in da uku da hudu wanda ya dace da tara da watan agustus watan watan takwas miladiyya haihuwar annabi isa ɗan na mare idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiyya a satin da ya gabata mun kwana a cikin aya ta ɗari da hamsin da biyar فإن الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون kafin mu tashi aya ta 185 afwan kafin mu tashi aya ta 86 akwai ƴan uwa da suka ta turo tambayoyi bisa da ɗaya daga cikin malamanmu da suka suke gabatar da karatu sun karanto wani hadisi eh hadisin in ba manta ba malamin malam Usman Sheikh Usman Abubakar Abu Basma Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya ya karanta wani hadisi da yake yawo a istaci cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi wannan salatin yace Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab minka yawm al-qiyamah wajabat lahu al-janna a wata ruwayar wajabat lahu ash-shafa'a menene inganci wannan hadisi malaman hadisi akan suru al-Imam Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin silsila a hadisu da'ifa yake cewa wannan hadisi da'ifi ne hadisi ne bai inganta ba daga shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam malin ya kasa a cikin at-targhib wa tarhib hadisi ne wanda yana da matsala da haka bai inganta ba muna ba da shawara da duk wanda zai karatun hadisi sai ya je watan ya karanta hadisai ko kuma ya karanta hadisai ingantattu da kuma wanda zai wa manzon Allah salati yawa annabi salatul ibrahimiya wannan shine salatin da ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan mu tashi aya ta 156 sai Allah ya ce
wa idza sa'alaka ibadi an
na'am أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله يسير وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Ubai subhanahu wa ta'ala yake cewa shugaban halitta annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idza sa'alaka ibadi idan bayuna suka tambaye ka anni game da ni Allah ce fa inni qaribun ni kusa niki ujibu da'watad da'i ina karbar kiran duk wanda ya kiraye ni amma da sharadi sai Allah ce fal yastajibu li so karbi kirana ni Allah subhanahu wataala idza da'ani lokacin da ya kiraye ni Allah ce ujibu da'watad da'i idza da'ani ina karɓar kiran wanda ya kiraye ni a lokacin da ya kiraye ni sai Allah ce falyastajibu li da aka su karɓa kirana wa yu'minu bi sannan kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah ce tabbas idan suka yi wannan za su kasance cikin shiryayyu wannan ayar ta sauka ne a lokacin da wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tambaye sa wai ubangijinmu kusa yake mu roƙe sa ko kuma ya nesa ne mu roƙe sa sai Allah subhanahu wataala yace ya saukar da wannan ayar al-Imam at-Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala da al-Imam al-Qurtubi sun hakaito a cikin tafsirin nasu cewa Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ayar dalili akan cewa idan aka yi da aikin ibada na Ramadana to abinda zai biyo baya shine a dage a roki Allah subhanahu wataala haka wannan ayat tana karantar da mu mi addu'a rin roƙon Allah subhanahu wataala idan muka dauki sigar ayar ci Allah cewa yayi wa idza sa'alaka ibadi ayayin da bayu ma Allah subhanahu wataala wannan buƙatar naka shi Allah subhanahu wataala watan yana Allah ya kira wannan addu'ar da ibada inda Allah yake cewa watan innal ladhina yastakbiruna an ibadati
innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir wa'inda suke girman kai ba sa roƙon Allah subhanahu wataala Allah ce sayadkhuluna jahannama dakhirin asannu za su shiga cikin jahannama suna kaskadatu Allah ya kare mu da wannan ne Allah ya karantar da manzon Allah ya dinga addu'a annabin Allah annabin rahama baya wasa da addu'a kuma ya dage gun karantar da sahabbansa bal ma al'ummarsa baki daya akan duk abin da ya maka tsaye na rayuwa ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala eh ba masu imani ba hatta kafurai arnawa da basu da addini basu san basu san abin da suke yi ba a rayuwa idan suka shiga cikin damuwa watan suna roƙon Allah subhanahu wataala ne Allah ce wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ko anjahum ila al-barri idza hum yushrikun idan suka fa idza rakibu fil fulki yayin suka hawa a cikin jirgayyar ruwa suka kama hanya ta bulaguro a cikin jirgin ruwa Allah ce da'u Allah mukhlisina sai su dinga roƙon Allah suna masu tsarkake Allah subhanahu wataala akan Allah subhanahu wataala ya kubutar da su Allah subhanahu ta'ala ya ka musu agaji Allah ya sanya musu hannu a cikin al'amura amma falamma najjahum ila albari daga lokacin da Allah ya cire su daga cikin halin da suke ciki Allah ya kubutar da su daga cikin dingil Allah ta izahum yushrikun sai ga su suna shirka wa Allah subhanahu ta'ala, ma'ana suna bauta ba wani wanda ba Allah subhanahu ta'ala ba naka ana karantar da ni dan uwa da kai cewa kar kai wasa wajen dage wajen yin addu'a wanda baya roƙon Allah Allah subhanahu wataala yana hushi da shi wani mawaki yake cewa cikin masu hikima yace la tas'alayna bunay adam hajatan was'alil ladhi abwaabuhu la tughlaq Allah in tarakta su'alahu yaqtab wa bunay adam hina yas'al yaqtab girma daga lokacin da mutum yake roƙon Allah subhanahu wataala Allah yana ƙara ladar ka ne Allah yana ƙara ladar wanda yake wanda yake roƙonsa wata'ala akwai babbanci dalilin duk lokacin da kake roƙon Allah ibada kake yi mai zaman kanta Allah na roƙi ba ta rayuwa ya tabbata a hadisin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a tana mai da kaddarar da Allah ya hukunta akan mutum yanzu misali sai cikin a cikin littafin mutum Allah ya rubuta maka cewa wani zai yi hadari zai yi hadari kuma idan ya yi accident zai sala kaddar Allah ba da abin ba zai yi kariya guda biyar sai ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kana roƙon Allah misali Allah ya haɓaka kasuwancinka Allah ya ƙara maka dukiya mai albarka yanzu ba ga abin da kake roƙo ba arziki Allah ya azurta ko to kuma a littafin Allah subhanahu wataala ya rubuta maka cewa za ka yi haɗarin kuma in aka yi haɗari za a yi kariya to sai Allah subhanahu wataala ya tsira baka arzikin sai a kare ka da wancan hadarin sai kai hadari amma babu kariya ko dai kun ga musibin ya kuma ko bai kuma ba albarkacin mi albarkacin addu'a da haka addu'a tana tunkuɗe musiba da kuma matsalolin rayuwa muddin mutum yana addu'a a rayuwa to wallahi matsalolinsa a rayuwa in kaɗanni ne ina fatar mun fahimta sannan jarabawar da zai shiga ta dalilin addu'a Allah subhanahu wataala yana kare sa abu na hudu in uwa daga cikin muhimmancin yin addu'a ita addu'a tana kare mummuni mai imani daga fadawa cikin hadarin jiji da kai a lokacin da mutum yake roƙon Allah subhanahu wataala ya san akwai abin da bai iya kansa sai sai Allah subhanahu wataala ba haka bane to wannan abun yana rage wa mutum fadawa cikin musiba ta ta girman kai sannan kuma addu'a tana kurayye damuwa da bakin ciki akan mummuni duk wanda yake roƙon Allah subhanahu wataala to damuwarsa tana taɗaituwa sannan kuma Allah yana kuranye masa bakin cikinsa a rayuwa to akwai lokutan da ya kamata mutum ya yi addu'a wanda malamai sun yi ittifaƙin cewa duk wanda ya yi addu'a a wannan lokaci a ramma Allah ya karba akwai wasu kusan lokaci guda goma da mutum yake da su mu riƙe da kyau wasu lokuta ne wanda duk wanda ya roƙi Allah a wannan lokacin to ka sa kawai addu'a ka Allah ya karba kawai ka jira buƙatar ka Allah zai karba ko Allah ma ya karba lokaci na farin ma bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da tare iqama ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin kiran sallah da iqata da iqama addu'ar da mutum zai yi Allah bai mai da masa ita duk abinda zaka roki Allah subhanahu wataala in har wannan abun baka roki baka zamanto ba mai katsa zumunta sannan kuma baka roki Allah ya baka haramun ba to Allah subhanahu wata'ala yana karba maka idan laran ya kare kiran sallah kafin a tada sallah kai ka manta ka yawaita yin addu'a bayan kai addu'ar da ake yi bayan kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin lil-wasati wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta wasu tsara ina kala to khalifin mi'ad duk da sun ce bai inganta daga bakin annabi ba kai wa manzon Allah salati to kafin a ta da iqama duk bukatar ta ga yawa Allah subhanahu wataala kana fama da matsatsalo na gida zamantakewa ka da iyali ka ce ya Allah kaga abu da nake fama da shi na matata Allah ka san ina son ta kuma Allah matsayin si muna yawa ya Allah ina tawassali da wannan lokacin da kake karɓar addu'a cesa ya Allah bukata ta kaza Allah ka biya min wallahi ka jira sai Allah ya karba hadisi ne daga wanda Allah ya ce in ka roki Allah Allah ba zai maida maka wannan addu'ar ba lokaci na biyan uwa shine as-sulsul akhir araba dai araba dare gida uku araba dare gida uku kashin ƙarshe cikin dare kashin ƙarshe cikin dare ya karba uku dare yana farawa ne daga mi daga faduwar rana dare ya fada har zuwa keto alfijiri duka dare ne to wannan lokacin ƙarshen dare misali ka duka daga ƙarhe ɗai da rabi zuwa zuwa abinda zai kai ƙarhe biyar idan ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana karɓa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dare sulusul akhir yayi dare ya raba kashi uku kashin ƙarshe na dare Allah yana sabkowa yanzilu rabbuna inji inji annabi ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sabkowa a wannan sama ta duniya sai Allah ya ce ina wanda yake roƙo na da gafara in gafarta masa ina wanda na shinkafa su masa su masa wuya mu Allah Allah ya ce ni ke bayarwa ka roƙe ni in baka ina wanda matsalolin rayuwa su masa yawa ka roƙe ni zan bayar ka manzon Allah ya ce ba musulmin da zai tashi a wannan lokaci yayi arwalla ya kirta arwallarsa ya yi raka'a guda biyu na fila ya daga hannunsa ya gaya wa Allah bukatarsa annabin Allah ce kafin ka maido hannunka Allah yana jin kuma bai karbi addu'ar ka ba a lokaci ne da ake karban ake karban addu'a lokaci na uku a waton lokacin da mutum yake sajada a cikin sallar farilla a cikin sallolin farilla duk lokacin da mutum yake tsora goshinsa da ƙasa lokacin da kake subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kinnan idan ka roƙi Allah subhanahu wataala ka gaya wa Allah buƙatarka Allah yana karɓa Allah yana karɓar addu'a a wannan lokaci shugaban halitta yake cewa ba lokacin da ɗan annabi Adam ya fi kusa da Allah subhanahu wataala bisa fiye da lokacin da mutum zai ɗora goshinsa da ƙasa ka yi sujuda ka ɗora goshinka da ƙasa annabin Allah ya ce ka fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin duk abin da za ka roƙi Allah a wannan lokacin Allah yana biya maka buƙatunka za ka yi wa kada mu yi wasa kada buƙata ku ga yawa Allah a wannan lokaci lokaci na na hudu da Allah yake karɓar addu'a shine yin addu'a bayan mutum ya ida tafiyar ƙarshe bayan ka ida tashahudul akhir tahiyya ta ƙarshe bayan kayi wa manzon Allah salati ka roki Allah ya kare ka daga abu guda hudu ko eh guda hudu ne Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal wannan addu'ar manzala ta kai wasa akan yin ta to idan ka roki Allah wa'annan ababen guda hudu ya kare ka daga su bukatar da zaka ga wa Allah a wannan lokacin Allah yana karba hadisi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci na biyar da Allah yake karɓar addu'a da fatan shamaki tsakanin ka da Allah subhanahu wataala shine bayan sallar la'asar ranar juma'a annabi ke cewa a ranar juma'a ko sa'a a lokaci wanda ya dace da addu'a yin addu'a a cikin ta to Allah ya karɓi addu'arsa malam suka ce ita ce yin ai bayan sallar la'asar daga fado daga yin sallar la'asar har sau ba fado ranar juma'a duk abin da zaka Allah subhanahu wataala ya kira mana da yawa ce ranar arfa ranar arfa addu'a ranar arfa karbabiya ce duk abinda mutum zai roƙa zai roƙi Allah subhanahu wataala a ranar arfa Allah yana karba da kuma cikin kwanakin aikin hajji baki daya ka roƙi Allah a ranar arfa wallahi ku tambaye a ranar arfa Allah da rana iri da muzu Allah yake tsago a wannan ba duk wanda ya yi aikin hajjin bana ya sani cewa ranar arfa al'amar take cewa sama da ƙasa ya san ko addu'ar ka a wannan lokaci karɓaɓɓiya ce haka ma cikin wa'annan kwanakin aikin hajji baki ɗaya idan mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana karɓa a lokaci kuma na bakwai da Allah yake karɓan addu'a shi addu'a a wajen a cikin watan Ramadan idan mutum ya yi azumi a watan ramadan ya zo musamman wajen buɗin baki kafin ka yi buɗin baki ka roƙi Allah duk abin da za ka roƙi Allah manzon Allah ce mutum guda uku Allah zai bai da addu'arsu mutum guda uku ya ji annabin Allah annabi Muhammad na farin yake cewa shugaba adali wanda aka ɗora yana shugabancin al'umma ya tsere gaskiya a cikin al'umma baya zalunci wallahi in ya ɗaga hannu cikin ai a cikin al'umma ya ce Allah ya saukar da ruwa sai Allah ya saukar da su na biyu alabe ke cewa da'awatu sa'im wanda ya wuni da azumi duk wanda zai wuni da azumi zai zo budin baki kafin budin baki ka roki Allah manzo Allah ce Allah yana karbar addu'a ka doka kuma da'awatul mazlum wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta yayi addu'a Allah yana karba haka lokaci na bakwai shi cikin watan Ramadan musamman wajen budin baki wajen budin baki ko ba watan Ramadan ba in kai azumin nafila kafin kai budin baki ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana karɓa ba kuma za ka ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala lokaci da takwas ɗin uwa shi ne daren lalatul ƙadar idan mutum ya yi addu'a daren lalatul ƙadar Allah yana karɓa daren lalatul ƙadar na daga cikin lokutan da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓan addu'a lokaci na tara shi ne lokacin da Allah yake saukar da ruwan sama lokacin da Allah yake saukar da ruwan sama lokacin da ruwan sama suke sauka kai tawassali da aikin kana alheri ka roki Allah lokacin da kake Allah kai ke tsaftar da su ba wanda ke iyawa sai kai ka roki Allah Allah yana karba addu'a lokaci na goma da Allah yake karba addu'ar mutum shine lokacin da mutum ya shiga cikin wani hali na haula lokacin damuwa Allah ya ce amman yujibul muqarra idza da'ahu shine ho wanda yake karba ba wanda yake cikin wani hali a lokacin da ya roƙe sa haka wa'annan su ne lokutan da Allah yake karban addu'a guda goma kakkai wasa in ka yi ratakin wacce ka yi ratakin wannan malu suka ce ita addu'a tana da sharuɗa akwai sharaɗin da yake sanya a karɓi addu'a ka san wani zai ta addu'a yana addu'a yana addu'a amma baya ganin biyan bukata me ya matsala a suka ce bai bi tsari ba ne da aka karantar daga cikin sharaɗin yin addu'a na farin al-ikhlas mutum ya sa ya tsarkake aikinsa kai don Allah Allah ya fada Allah mukhlisina lahu din ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ka yi sanya ikhlasi ka yi don Allah ka tsarkake aikin kakkayi don wani ya yaba aka idan Allah subhanahu wataala abu na biyu sannan kuma mutum ya karya zuciya kai karya zuciyar ka cewa a lokacin da kake wannan addu'a annabi ke cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba kai ku roki Allah subhanahu wataala kuna tabbacin Allah zai karba kakka roki Allah kana cewa to wataƙila dai a karba wataƙila ba a karba a'a in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mutsinin bil ijaba kana sa ran cewa addu'a ka Allah ya karɓa kana sa ran Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa sai annabi cewa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min ghafilin qalb Allah subhanahu wa ta'ala ko min qalbin ghafil Allah baya karɓa addu'ar wanda zuciyarsa garbakana ce ma'ana wanda bai bai karya zuciyar ba bai tabbaci bai tabbacin addu'a a wannan uku daga cikin shaɗin addu'a in kana son Allah ya karɓi addu'arka ka zamanto abin da kake ci na dukiya abincin ka ya zamanto halali ne duk wanda zai ci dukiya haramu ya roki Allah ba suka ce Allah bai karba in kana son Allah ya karbi addu'ar ka to ka dinga cin dukiya halal ibn al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce idan mutum ya ci abincin halal ka je ka yi kwadugo kudin ka da kan wahala ka ci abinci da shi ka roki Allah Allah na biya maka bukatar ka kuma ka gwada ka gani ka wahala wajen neman abincin halal ka ci wannan abincin ka roƙi Allah to Allah subhanahu wataala yana karba domin Allah yana annabi ke cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa illa tayyiba kuma manzo Allah ya karantar da mu a cikin hadisi Imam Tirmidhi wanda yake tafiya wanda ash'ata aghbara yutilu safar ko yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqul ya rabb ya rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام ومدرسه حرام وغزي بالحرام annabi ce fa anna yustajabu lahu shi abincin da yake ci haramun tufafin sa haramun abun shan sa haramun guzurin sa na haram annabi ce sai Allah zai karba masa ba yadda za a yi mutum ya ci haramun ya riki Allah Allah ya karba masa haka in kana son Allah ya karbi addu'ar ka ka zamanto kana cin dukiya dukiya ta ne dukiyar halal abu na hudu ƴan uwa daga cikin sharuɗa shine kada mutum ya roƙi sabon Allah subhanahu wataala kada ka roƙi Allah ya baka wani abu ka ce kai mu Allah ko ta ina kuɗin ga a ba mu su a ka kai wannan kuma kai ya zamanto kana kana yanke zumunta in mutum yana yanke zumunta to yana addu'a Allah zai karba ya zama to mai sada zumunta annabin Allah ya ce yustajabu lil abdi ma lam yada' bismin aw qati'ati rahmin Allah yana karba wa mutum addu'a matukar bai roƙi Allah subhanahu wataala sabo ba ko kuma kasance ba mai yanke zumunta yanke zumunta daga cikin abin da ke sanya Allah subhanahu wataala watan ya hana mu mutum abin da yake yake roƙo abu na biyar 'yan uwa shine rishin huce gona da iri cikin addu'a kada ka huce gona da iri wajen addu'a kada ka roki Allah subhanahu wataala ya baka haramun irin wannan addu'ar Allah bai karba kada ka roki Allah ya halakar da wani ta dalilin ne inda ba kafiri bane mutum ne kawai gashi yana ci yana sha kace Allah ya hana masa kake irin wannan baya da kyawu saboda hasada ke kai wannan zuwa ga wannan mataki ko ko kuma mutum ya roki Allah subhanahu wataala al-khulud fi dunya kace Allah kaka kashe ni ni dai in ta rayuwa cikin duniya na irin wannan addu'ar ba a yi ta ko kai Allah bai karba ko kuma kace ni dai Allah kaka sa in mutu ko ka roki Allah ya tabbatar da kai ba za ka tabbatar ko zaka cikin abin da Allah ya hukunta kada mutum ya roki Allah subhanahu wataala abu na shidda ƴan uwa athiqatu billah confiance ka yarda cewa addu'ar ka karɓaɓɓiya ce wajen Allah subhanahu wataala maza da ke cewa akwai mutane da suna addu'a Allah bai karba dalili shi da suna cewa na roƙi Allah na roƙa na roƙa mu dai har yanzu mun dai rako maza irin wannan na sanya ka roƙi Allah bai biya maka bukatun kai za ka roƙi Allah ka roƙi Allah subhanahu wataala kana tabbacin cewa Allah subhanahu wataala zai biya maka bukata na taba baku labari wani bawon Allah na cizo bagardi mahaddacin alqur'ani suna burin a je aikin hajji Allah bai kaddara masa ba addu'a sa kullum kada Allah ya karbi rayuwarsa bai je maka bai sauke farilla yana zaune kwatsam sai aka ce an biya masa aikin hajji yewa Allah godiya ya shirye kayansa za a tafi an zo iya fatu a report za a daga malam ko da ya lalaba babu fasfar babu visa babu fasfar babu visa sun bacci bagar da ne da alkasan ba su wasa da zama da arwalla duka daina za wasa da zama da arwalla kawai malam sai ya zo ya zauna ya ce rabbi inni magalubun fantasir ce rabbi inni magalubun ya yi wakon kwana da kowa ya ƙarike da kowa an zo za a daga kawai babu fasfar babu visa ya ce rabbi inni maghlubun fantasir Allah ana so a ga bayi garin Allah ka kamin agaji yana da wani shira maimaita wannan ayar aka daddaba masa ta baya ya ce mi komin ce wallahi Allah ya turo ka da yakinin Allah ya karba to mu abinda muka rasa cikin zuciya shine yakini cewa watakila Allah shi karba watakila bai karba ba to in zaka roki Allah kawai ka sa ranka kawai Allah ya karba ina fatar mun fahimta abu na bakwai ɗan uwa al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar idan zaman to mutum mai horo da aikin kware da kuma hani akan mummuna aiki daga cikin abin da ke sanya Allah ya karbi addu'ar mutum duk wanda zai dinga horo da aikin kwarai yana hani akan mummuna aiki to Allah yana karba addu'arsa hadisi sahihi daga annabi Muhammad sai yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yakhlifanna Allah bayna qulubikum thumma tad'uuhu fala yastajabu lakum ko ku dinga umarni da aikin kwarai kuna hali akan mummunan aiki ko kuma Allah ya juya zukatanku ku roki Allah baya karba ashe rishin barin rishin yin wa'azi a cikin al'umma yana sanya ko an yi addu'a Allah baya karba abu na ƙarshe ɗan uwa na takwas shine waton rashin yin gaggawa cikin addu'a kada ka yi gaggawa ka ta gaggawa akan ni dai ka Allah har yanzu dai na tare ƙwan miliyan har yanzu na kasa tara ta kakkai gaggawa kuma kakka hida tsammani cewa Allah zai baka wannan abu duk abin da zaka roki Allah subhanahu wataala ka jira ka yi haƙuri shi Allah ba marewaci ba ne ko kuma abin da zaka roki Allah bai gagari Allah subhanahu wataala ba a taskar Allah Allah ya fi ƙarfinsa hadisi kudusi Allah yake cewa da za a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe su taru a wuri guda kowannen su ya roki Allah abin da yake da bukata duk tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshe aljanu da mutane kowa ya zai gaya wa Allah bukatarsa Allah ya baiwa kowa a doko nan take a baka ba abin da zai ragewa cikin arzikin Allah sai in ko zai rage misali ka ɗauko allura ka sa cikin teku in ka tsamuke wannan allurar kaga tekun ya rage arzikin Allah ya rage haka Allah ne mawadaci ne ko ba zai maka ita ba zai maka rewa ba to kawai ka jure ka haƙura Allah yana son ne ya ganka kana kaskantar da kai gare sa kana rukarsa Allah yana jin daɗin wannan al'amarin abin karanto hadisi da muke cewa yustajabu li ahdikum ma lam yu'ajjil Allah yana karbar addu'ar ɗaya daga cikin ku mutukar bai gaggawa ba aka tambaye manzon Allah menene gaggawa yace da'awtu rabbi falam yastajib li kan mu dai addu'a ga mun gaji da ita bai har yanzu baka biyan bukata ba wannan kuskure ne duk mai wannan Allah ba zai karba masa ba har suka ce kuma ita addu'a akwai ladubba wajen yin ta kakka je ka ta addu'a kuma ka ga baka gani biyan bukata ka ce kuma duk mun kiyaye faransis har yanzu kuma ba mu ba mu ga biyan bukata ba a'a dan uwa akwai ladubba daga cikin ladabin addu'a da fara mutum ya fara yaba Allah subhanahu wataala kai yaba Allah ka koda Allah subhanahu wataala eh ai baka ga ko mace bayan tana son kuɗi da mijinta idan take zuga shi baban wance haba ka ganka nan kaza da kaza to Allah ma yana bukatar a zuga sa annabi sallallahu ya ga wani na roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen Allah al-a'zam ya yabi Allah annabi ya ce wallahi ya roki Allah da sunan da Allah zai karba masa kakkai wasa da irin su ya hayyu ya qayyum irin su Allahu samad al-ahad Allah yana karba wannan addu'a kuma su ya rabu ya rabu da suka ce duk wanda ya roki Allah da kalmar ya rabu Allah yana karba masa kabi bi al-qur'ani mai girma duk annabin da ya roki Allah da ya rabu sai da Allah ya karba masa to kai ma kakkai wasa da shi ka yabi Allah subhanahu wataala misali kace ya wanda ya daga sama ba tare da girage ba tare da isha duk shika-shikai ba wanda muke gani wanda shi kada ya halarci wannan duniya yake za ka ga irin ayyukan da Allah yayi wanda ba wanda yayi sai ka roki Allah subhanahu wataala kuma sai ka yi manzon Allah salati kake yarda ka yi wa ka roki Allah ba ka yi manzon Allah salati ba kuma salati na gaske salatul ibrahimiyya kake yarda ka yi roki Allah ba suka ce idan mutum zai roki Allah bai ma annabi salati Allah bai karba addu'a sa ka dage in karo ya bi Allah to kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ina fatar mun fahimta kuma in ka zo cikakar addu'arka har yau ka cika ta da yaba yaban Allah kuma da wi da yau manzon Allah salati abu na gaba ka kaskantar da kanka gaban Allah subhanahu wataala ka mai nuna kanka kai bawa ne mabukaci gaban Allah kai ka kanka wani a ka nuna wa Allah kana da bukata abu na gaba kuma ƴan uwa shine mutum ya yarda cewa kai raka cewa kai mai laifi ne wajen Allah subhanahu wataala kana wa Allah ne amma kuma duk da laifin ka kada Allah ya nemi wannan laifin Allah ya maka bukatunka sannan kuma ana bukatar mutum yayi arwalla addu'a an fi so in za ka yi kai arwalla idan mun to kaza ka kana da arwalla kuma ana son ka dibi al-qibla mutum ya fuskanci al-qibla kuma in son samu ka daga hannunka sama ka ga wa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah ya ce ka gaya musu ni Allah ya ce qaribun Allah yana kusa saka duk bukatar ka dan uwa ka gaya wa Allah subhanahu wataala wallahi ba wata bukata a duniya wanda Allah bai biyan ta babu ta babu wata bukata a duniya da ta gagari Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka ita babu ta sai in baka roki Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce ujibu da'wata da'i idza da'an ina karbar kiran wanda ya kiraye ni lokacin da ya kiraye ni falyastajibu li Allah ce su karbi kirana me ya karban kiran Allah subhanahu wa ta'ala shine ayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a bi ka'idodi wajen yin addu'a wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni gangariyar imani kada hada shi da shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce la'allahum yarshudun tabbas idan suka yi wannan Allah ce sun kasance cikin shiryayyun bayu Allahumma ja'alna minal murshidin sai Allah ya ce إلا ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعافى حقكم فالآن
jiya tsaye su fa da ci abinci kwana ya doke sa to bawa Allah shi na fama wajen da biyu kwanta har na yi barci na tashi tun da ya kwanta kenan da ci da sha da kuma bukata wajen bukatar biyan bukatar biyan bukatar mutum dukiya da sani ne haramu a farkon musulunci mutum ya ci abinci ya sha abin sha ya kusanci iyalinsa idan har barci ya fi ta bayan buɗin baki haramu ne kuma ɗan katabu sai abin ya faru da nesa sai Allah ya sakar da wannan aya wannan hadisi suna cikin wato a shira cikin sahihi bukhari shi da Allah ya ce inna lakum la tasiyam rafasu ila ila nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku wato ar-rafsu kinaya ce akan jima'i ana da saduwa da iyali ana da wani ana da saduwa da iyali su wanda suka ce a ar-rafsu kalimatu jami'a jami'atu li kulli ma yurad ma yurid ar-rajul min imra'ati abinda ake nufi da ar-rafsu kalma ce ta kunshi duk abin da nabi zai iya bukata ta zama shi a farkon musulunci idan mutum da ke azumi aka sha ruwa kwana ya ɗauke shi zai halitta gare shi ta mata sako zai halitta ya sumbance ta zai halitta ya rubume ta duk amanar ta masa balantana ya kwanciya da ita a gani an tsananta sai wannan ayi ta shahi wancan ta shahi wancan wancan hukunci domin allah subhanahu wataala yana tausaya wa bayu shi ne allah ce da ya tausaya ga rabbis a daren da mutum ya azumi da dare ba da rana ba da rana haramun ne mutum ya yi da ya sa duk iyalinsa cikin watan ramadan amma da dare ya ce an halitta wuce tun daga faduwar alfijiri ai tun daga faduwar rana har zuwa ketowa alfijiri fi da sha da kuma kusan da iyali sai a tsayar in Allah ce hunna libasun lakum su wa'annan mata su wa'annan mata libasun lakum libasu ma'ana asiya su mata su fasu ne gare su suka ce a asita kamar mayafi ne ita mace mayaka san idan mace ta yi ado sai ta sa tsacin balagi wannan adon na yana rubuwa ko to haka ita mace da take riya aibin da nake ba tsaya wallahi ba ka gane da nake ta kare wawa ya sai inda ya aure kada mutum bai da aure ko a kowa wuta tare da shi ko za ka shi da yana yana tafiya a shi asa dubara ba ko ta kuwa tare da shi Allah kuwa kuma likitoci sun tabbatar da al'umma likitoci sun tabbatar da cewa idan ka ga gauro dukkan wasu ba su rubuta tare da shi iya yiwuwa duk goro na da walsa duk goro shi na bawa da walsa da sannan kuma shi kuma da sarrafa shi ko da kaga shi ko dan wanka da shi shi zan ne dalili ko da bai da wanda zai kalla ya ce yayi ko wani wanda ya kai saka ba shi da kyakkyawa amma ba za ka ga ta sha babban da tuwa kuma dan gaura kuma ta fi ba ma'ana wasu kake kira kamar da kasar shi fita ce ka zo daga kasuwa a daga ƙarfe ka a sanya ya maka dare a bata ruwa ka sha a gaba ku ta kuci a yi maka a yi maka a yi maka a yi maka shekara gwamnati ne kadai wani kai malam umar gwamnati ne ɗaya ka zai kai shekara guda da dara da can mata sai ya shekara da dara da can mata a kawai shekara guda a yi baka shan mamaki sai ka zo da labulan gauro sai shekara girma ce kuma ta wata bai baka kuma take shi kuma ɗakin da duk da ɗakin da wani ke da tsayi an ga shi kuma ma abu ba a kai ɗakin kuma ba duk goro ke shara ita goro da shara ko ka san da ke sani ba ga wani da Allah ba su ka shara ba Allah ce hunna ne ba su da ku su su ba su ne ga su ba zai wanda su ba sai kai ba a share maka gidan a sa turare a kan sai a ka a wanke maka kayan a dafa maka abu ta ne su masdara ta ne ke da wannan kawai wannan libasu lafu aka duk mace da wata da miji in ta kai mi wanda ko ta da fari da fari da dogo da tsayi in ba ta da miji aikin banza ne ina ba ta gugu yin ji da mace take da kyawu kamar wai kamar zinariya take da haske kamar kamar kamar madara in ba ta da miji ko ai akwai na kasu tare da ita saboda duk cikin ta zamu wanda zai kalla ya ce is beauty ta yi kyawu ba ta shi sarki na ga yanzu ko motar lafiyar sati ya zo ko ta fadar bege da wani wani bege na annabi sai ko ta hau sama gare shi a mawaki na rera kuma tana rera wa sai dan yin dan kocin da dan yin kocin da ta da sama da da Allah ya muku maza Allah suna kallon kanun su ne in ka ga ta ce masoyar annabi ce ne ka ga annabi ya nan tayi na wallahi Allah ya samu dace Allah ce hundu libasu lakum wa antum libasu lakum alim Allah annakum kuntum tasabuna ubangiji ya san cewa kuna yaudarar ta sani kuna da bukata kuma sai Allah aka tushe ku saboda ta shawa a wace wadda idan mutum idan mutum wannan abin bai fitan masa ba malu suka ce idan gobantaka ce mutum yawa ya ce gobantaka ce yawa to har kwalwa tana tafawa ma da jami kwalwa tana tafawa in gobanci ya mutum yawa shugabanci yana sa mutum mawa Allah gwamnati na samun sai zan daɗi Allah ya dace da Allah ce alim Allah an yi kuntum tasuna an kusa Allah ya san kuna kuna yaudarar kawun ta hanyar mutum wasu na auka iyali su kuma a zo wajen annabi shari'a Allah ce fata ba alaikum wa afa daga yau fa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya yahi fata ba alaikum duk abin da ya faru a baya Allah ya yahi wa afa an kuma Allah ya rungunta muku an ta muku sauki yanzu a rayuwa akwai sauki mutum zai iya biyan bukatar su da iyalinsa ko da ya kwana ya tashi ya kuma ya tashi kuma har dai alfijiri bai keto ba ba tsanayin sa ba kuma kun zai iya cin abincinsa ya sha da wannan ne malamai suka ce suka rabu wajen bangare guda biyu malaman da suka suka ce dalilin saukar wannan ayar shi ne bayanin kuma da kanta Allah ya ce alimallahu annakum kuntum tasaduna an fusakum fataba alaikum ko wasu da ce a wancan bayanin da na na kai dan dan minsa Allah ya dace da mu Allah ce fataba alaikum wa afa ubangiji ya yaji Allah ya kace ku duk wanda ya tuba a wannan lokacin Allah ya yi masa sannan kuma Allah ya rungunta muku an ka muku an ba ku an halitta muku cikin da biya bukatar sadawa da iyalinsa Allah ya ji kan malam kala rawi ka saurari tafsirin da malam kala rawi wannan ayar zaka ji akwai hikima a cikin bayanan malam Allah ce fal'ana ba shi rugunna a yanzu kam da wannan ayar ta sauka Allah ce ba shi rugunna ni kwanciyar aure da iyali shi ne ba shi rugunna kinaya ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana tsaye musu ababen domin a karantar da muni kunya ba a ko ba kun ma ake kira su wasu karara a dinga koyewa a dinga koyewa su ababen ana kinaya Allah ce Allah ce arrafa su ana nemi saduwa don Allah ce fal'ana ba shi rugunna duk ana karantar da mu na da biyu wajen magana ba a so mutum ya dinga faɗa maganganun da zai sanya mutane suna rage kudin su su a cikin ayyawa ko sai Allah ya ce al'adar ba shi rubun a yanzu ku sadu da iyalin su ku kwanciyar aure da su wa mutahu ma ka taɓa Allah lakum ku nemi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta malamai sun tattauna akan wannan ayar akan wannan jumlar wabtahu ma ka taɓa Allah lakum har ma ta lafiya kuma malamai suka ce wabtahu ma ka taɓa Allah lakum ai wabtahu fi Qur'ani بما أبيح لكم فيه وأمرتم به وبيبيع القرآن حير قدامه أبدا أن يحدثه ولا أبدا أن يكون يأتي من تنفار الجنة من تنبي وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى نيمي لكن أنا بنتم أزمي فوق شاكت وابتغوا ما كتب الله لكن باجم تنبي لكم كثيرا كثيرا جسوا تبيه suka ce a'a wata ku ma ka taba ma ku ai an rubuta wata ya an rubuta wata abinci ko kusa da iyali suka ce a'a wata ku ma ka taba ma ku Al-Imam Ibn Kathir alayhi Allah ce rabbani Allah shi yake yi yadda ke da gaba ba sai Allah ya ce ni aran gaba kuma kuke goma ta Allahu lakum kace ukulu washrabu da yanzu ku ci washrabu kuma ku sha ya ka halitta mutane cin abinci bayan bayan faduwar rana ke ko kola mutum ya barka da kaci washrabu kuma ku sha abincin da zaka ci ka ci halal kada ka kuskura ka ci haramun to cin haramun cikin azumi kana cikin mafi hadarin amfani rayuwa ku iya tsara musu azumi haram kin aikin haram ko da wajen haram azumi ne bai da kyawu amma cikin azumi abin ya yi tsanani don ana linka wa mutum ala ce wa kuma wasu ku ci kuma ku sha ku ci abincin da Allah ya halitta muku kuma ku sha abin da Allah ya halitta muku Allah ya cewa hatta ya tabayyana da kuma aikin ayyadu min al-aikin aswadi min al-fajr har bakin zare farin zare ya bayyana gare ku lokacin da wannan ayat ta sauka Allah bai ce min al-fajr ba wani sahabi sai ne mu bakin zare da horin zare sai sai aka ci kuno a cikin matashi kawai cin abu ya farko sai ya ci abinci sai ya ji ya mutu da zaran daga ne ga hasu da ke waye da ba ta ke duba hatta yi ta bayyana kuma aiki a iya da kuma sai a asfad nan kinaya ce Allah yi ara ce da Allah subhanahu wa ta'ala yi a aro kalmomin ne ana nemi hatta yi ta bayyana lakum الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وطن حسك الفجري لكيتو daga duhun dare duhun dare shine khayt al-aswad hasken alfijir shine kuma khayt al-abyad wancan khayt al-aswad wannan kuma khayt al-abyad ina ba tun duhun dare shine khayt khayt al-aswad keto alfijir kuma shine khayt al-abyad ina ba tun kai ta to mutum ya ci abinci har alfijir ya keto ya bambanta da duhun da duhun dare so yi suna iya gane wannan abu amma yanzu ya yi zuwa su gane masu da alfijiri da kuma wanda ba alfijiri ba ina ba ta da fahimta to min alfaj daga daga lokacin alfijir da Allah ce in ma atin musiya ba ta ne sannan kuma ku ci gaba daga wannan lokacin kuma sai a rike a rike a rike baki har zuwa faɗuwa rana shi ne da atin musiya ba ta ne Allah ce wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kusanci iyalin ku kuna itikafi a cikin masallaci itikafi shine zama cikin masallaci ne da Allah to idan mutum na itikafi ba a yarda masa da kusanci iyali Allah ce wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid amma hon mutum zai iya fita ya je ke bukata kun kawai da su ma'ana ne wanda ba da kuka za mu kawo shi sai Allah ce kun tafi hudulillah duka wa'in abin da Allah ya zalo Allah ce iyaka dokoki ne da Allah subhanahu wa ta'ala iyakokin Allah ne nan ne Allah ya muku shamaki da wannan abin ala ta karabu hatta kura ku haura iyakar Allah subhanahu wa ta'ala kazalika yubayyinu Allahu ayatihi kamar da haka Allah yake nuna muku ayoyinsa Allah yake yi muku bayanin ayoyinsa lin nasi wa mutanen duniya baki daya la'allahum yattaquna ko su zama ko su masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala min al-muttaqina abinda muka faɗa da ne idan mutum gaskiya Allah ya ba mu lada sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli wannan karatu alƙur'ani da muke yi fatan muna alheri Allah ya biya muna duk wata bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ya gafarta mana kurakuran mu ya gafarta mana kowane daya sanya aljanna ce da mu da shi kowane daya wannan asaba da tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa albarka da rahama Allah ya tsara kawo mu agaji a cikin ta ya tsare mu tsare wasa ya kare mu kare wasa ya saukar da albarkokin sa a cikin wannan ƙasa wannan damar da ke fuskanta Allah ya sanya albarka a ciki duk abin da yake na hasara kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare duk kafin manya da kanana Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya sanya albarka a ayyukanmu Allah ya sanya albarka a karatunmu